إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى يا قدر ساكي هدورم markaz ahlu sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna biyar ko suna ga yau bakwai ne ko takwas ta wata allaha yawa takwas takwas bakwai bakwai ga wata na rabi'u thani hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya dace da biyar shidda ga wata na an haka nake nan takwas ne ga watan rabi sani takwas ne takwas ne tsakanin su takwas ne takwas ga wata na rabi nan da ba biyan da ake ba takwas ga wata su fi tsanan kin sha Allah kenan takwas ga wata na rabi'u thani hijira shekara 1438 wanda ya dace da shidda ga wata na harko shekara 2017 ganin wannan daga shi ne darasinmu na bakwai darasinmu na shidda darasi na shidda cikin kisar annabi ibrahim a.s. insha Allah ganin a wancan sati muna cikin hadisi ne na wanda imam al-bukhari ya roto muslim ya roto muna cikin dai wannan bayani lokaci zika Allah rama ja irkira a kadan kahin mu dasa kan wancan hadisi da irkira haka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب
أنwa kamar yadda harkon dai wannan kisa mun yi bayani kamar yadda muka yi kisar annabi musa alaihissalam da mun san akwai labarai ruwayoyi iri-iri wanda suke kawo su kisoshi masu abin mamaki a mun ce za mu ƙaurace ma kisa da ba ta da isnadi wanda yake kyakkyawa za mu kokarin wadatuwa da kisar alkur'ani da abin da ya tabbata a cikin sunna tabbatatta a wancan darasi namu na ƙarshe mun ƙare bayani akan ruwa da imam bukhari ya roto haka musulmi ya roto wadda take bayanin yadda annabi ibrahim alaihi salam bayan ya bar inda ya rayu da gwagwarmayya da mushrikai bayan ya nihi ƙasar sham ya yi balaguro cikin yawo da yake zuwa ƙasar masar a wannan ƙasa ta masar bayan da mun ji irin abin da ya kasance na an doki matar shi allah subhanahu wata'ala ya ba ta kariya bayan kariya da allah ya ba ta wannan shaidanin sarki ya ba ta kyauta ta hajar don ta zamanto mai mata hidima wannan anan ne wanda mun kawo bayani da ruwa da imam muslim ya roto haka sauran wurare wadda manzan Allah sallallahu alaihi ke ce masahabbai za ku bude wata ƙasa mai suna Masar wannan ƙasa in kun Allah sa kun bude ta ku kiyaye da zumunta suna da zumunta da sarakuntaka wanda wannan mun bayanin zumunta ita ce wannan asalin Hajar uwar Annabi Isma'il daga Masar aka same ta annabi ibrahim alayhi salam ya same ta daga hannun wannan sarki shine zumunta da yake da ita da mutanen masar haka zumunci eh sarakuntaka da yake da ita matar shi ko a ce sadakan shi mariya uwar da ɗaya da ya aihuwa yana matsayin aiki na manzanci ibrahim shine da guda da ya aihuwa da sauran ɗiyan ya ahe su kahin wahayi da da ya aihuwa yana manzanci shine ibrahim an same shi daga mariya shine sarakuntakan da yake magana kenan mutanen masar suna da alhurma biyu ta zumunci da sarakuntaka wannan yana karantar da kai musulunci yana bada yana bada muhimmancin magana ta zumunta da muhimmancin sarakuntaka ita ma wani abu ne mai kima a wajen Allah a musulunci ba abin lalaci ne a kicare da sarkai ko ɗaukar sarki ba komi ba iya da kima kwarai a wajenka wannan shine anan muka tsaya kenan wannan shi ne yanzu kenan muna kista ce ta wannan bawan Allah Ibrahim alaihi salam yanzu kayan mu shiga ayoyi na alkur'ani akwai ruwa cikin sayyid bukhari ta tabbata cikin kitabul anbiya man bukhari yayi ka wannan mas'ala hadisin abdullah bin abbas wanda yake bayanin dan mu dasa tushen inda abin ya fara annabi annabi annabi isma'il dan ganin annabi alaihi salam lokacin da yake zama a sham mun kuna kuna sanar da cewa matar shi Sara ta farko wata imani da shi ba ta aihuwa ba bayan tsawon shekaru shekara cikin tarihi shekara 86 ya kai gaya ta tsohuwa babu da ko daya ita wannan mata tsohuwa mai imani ba tarda ita ta yarda ita ta ba Ibrahim damar ya yi sadaka da wannan yarinya ko wannan baiwa da aka bata ita aka ba ya sadaka ita Allah kaddara ya sadaka ita Allah kaddara wannan yarinya ko baiwa ta samu da ta samu ciki an san dabi'ar mata don ta samu damuwa don samu kishi ita tsohuwa shekara nawa yau yarinya ta zo ta samu da shikenan kenan ta gaji gida ana nan ta samu aiwa to wannan aiwa ta ƙara bayyanar da damuwar wannan tsohuwa mai imani hasara wannan ruwa cikin sayar bukhari ta tabbata wanda wannan hajar ta rika guje ma cutarwa daga tsohuwar mai gidan tasara cikin sayar bukhari duka wannan labarin a nan dai a takaice hajar ta nemi gudu ta nemi tserewa cutarwar sara don abu ya bayin a hili na adawata ga wannan baiwar Allah to Allah subhanahu wata'ala yana diba imanin mutum kuma yana iya kulawa da mai imani duk halin da ke ciki Allah subhanahu wata'ala karewa tsara damuwa sai ba na Ibrahim umarni wannan ɗana shi da ya aiwa ya ɗauko shi daga sham wanda san sham a yau zama ce Syria ko mu ce Palestine da Mashik aka ce ya ɗauko wannan ɗa da uwar shi yaro iya sabon aihuwa sabon aihuwa yaro aka ba shi umarnin ya kai shi wurin da ka'aba take a yau a lokacin da ba komai a wurin akwai abin da Allah shirya muna an kuma ce muna cikin magana jarrabawa da Allah ya jarraba annabawan Allah wannan wata jarraba ta sabuwa jarrabawa ce bayan ya kare wancan yanzu kuma ga sabuwar jarrabawa an ba shi umarnin doko wannan da da ya aiwa ya kashi wannan ungurmin daji na maka a wancan zamani ya doko wannan da da uwashi ya kasu ka'aba a yau lokacin wannan gaba ba komai a wurin illa kurin wurin umarnin Allah kurin donar ruwa a cikin damar takaita abin da cikin sal-bukhari lissin haka ya zo cikin sal-bukhari da ya ajiye wannan baiwar Allah da ɗan ruwa ta dabino ɗan ruwa sarka ta ruwa ya ajiye su da ya ajiye su kurin sai ba da baya sai take ya ibrahim ina maka tarukuna ya ibrahim bi hadar wadi ya ibrahim wajen wa ya kabar mu kabar mu a wannan korin wanda ba kowa bai ta magana ba ya ibrahim wajen wa kabarin mu a wannan kwarin ba kowa ba abokin zama ka ce kabarin mu sai ta kira uku kowa ta bi ba ta gane abin kenan daga Allah ne ya ce Allahu amaraka bi hada ya kina yadda Allah ya maka umarni da hakan ya ce na'am ta ce idan lan yi duyu'un Allah Allah maka wannan umarnin ya ce na'am ta ce Allah bai tozotar da mu ya kama hanya ta yi ya tahi bayan ya ɓace ya hau hanya ta sani aka cewa wajen ɓangaren tudu wa haiwa ka ya gangara baya gangara ne yake addu'a rabbana إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
yanzu bayan ya juya ya bata ganin shi ya juya ya addu'a rabbana inni asakantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zara inda baita kalmar haram ya Allah na zamanar da wani bangare daga cikin iyalaina a kwarin da gairar zirzarin kwarin da babu wata shirka ko daya babu komi ta amma inda bai ta kalmar haram a wajen ɗakin kame alhurma rabbana liyokin musala allah na ajiye su don su ci gaba da bautar maka su tsaye da sallah fashi al'afar da min nastawi ilaihim allah ka sanya wa mutane san wurin ka sanya wa zukatan mutane san wannan wurin da wannan iyalai na suke wurzukun mina samarat Allah ka arzuta su daga iyan itace kayan marmari la'allahum yashkurun dan su zama masu gode ma ni maka Allah haka wannan addu'a yayi kuma ya bada baya tun daga nan ya koma inda yake kurin ya bar su ungurumin daji ba kowa yawan wannan zai karantar da kai tarbiyyar annabawa ka dai wannan baiwar Allah da take hannun kahurai hannun wanda ba su da addini hannun sake azalimi ga ta yawa tarbiyyar annabin Allah ta dangana ta dogara ga Allah ta imani cewa Allah bai tozartar da ita Allah bai tozartar da ita a wannan wuri ka tayi kurin ta dogara ga Allah ta san ba abin da za yi shikenan ya tayi shi ya barta kamar da mamu bukari kan ruwayar tana cikin wannan hali ta sha ɗan ruwanta da ‘yan dabinanta an san dole su ƙare ruwa ya ƙare dabino ya ƙare abinci ya ƙare babu abinci babu ruwa tunan tashi hankali fara kuma da ɗa yaro iya buga ƙasa iya birgima babu nuna ba ruwa iya buga ƙasa iya buga ƙasa ya kuka iya haɗuwa ta ta tashi shi ne lokacin na akwai dutse safa da marwa kayan yawon gine-gine da dutse ne guda biyu ɗaya nan ɗaya can sai ta hau saman safa ta ta diba wani bangaren ko ta gurin mai zauwa babu kowa ta gangaro in ta zo ta shika da dan gudu gudu gudu in ta tsallaka kuma ta hau kan tudu kuma ta hau a hankali ta hau wancan dutse marwa ta diba wancan bangaren ko ta ga wani mai zauwa haka take ta je ta zo ta je ta zo ta yi na bakwai tana kan marwa shi wata ruwaya ta buhari a nan abin lamun abu ta ya maza ala ke cewa wannan sa'ayi nata shine sababin sa'ayi da ake a cikin aikin haji na safa da marwa shikenan ta hau kan marwa sai ta ji wani sauti a inda ɗan yake wanda ya san marwa ya san ka'aba an zo ta ji wani sauti ta ce kai waye mai magana mai kana da abin kana da wani abin agaji ne wane ne a takaice dai ta ji sauti a wurin sai ta komo ashe mala'ika jibril ne ya sabko ba kowa yesu nan wata ruwaya shine ya bugi ƙasa a wata ruwa ana kawo inda yaron ke birgi ma ke baka kawo shi alakul halin dai wurin da yaron ke a nan aka jibin bigi kasa sai ruwan zamzam ya kullo asalin zamzam a halshenta zamzam a matsaya ne tsaya-tsaya ruwa kashi ɗanta yanzu ta yanzu mai take tana gurin ɗa kuma ɗanta kan ruwa ci shi tana zamzam zamzam zamzam shin ruwa ta bukari mazan ke cewa Allah ya ji kan uwa Sama'il in ba dan ba ta tsare wannan ruwa da ya zamanto ido mai gudu har tashin kiyama duk yau yawan duk sanar idan duniya wani filabin nijar wani nahar ne wannan ido ne daga dutse ke ta daga wani rikin balla waya zai kan shi daga tilon dubban ya tafiya ka sa hayo haka suke ko shi ma kenan da ya zamanto ruwa mai gudu har tashin kiyama duk da yawa bai zamanto ruwa mai gudu ta kiyama ba amma ko san zanzam yau wani ruwa ake an duk duniya take sha kamar shi duniyankin duniya babu inda ba shan zanzam duniyankin duniya ba inda ba kai shi a zai ce a sun ina ne kuna kuntin duniya babu inda zamzam ya zuwa musulmi su shashi kenan wannan ido asalin idan zamzam kenan kenan daga nan wannan bayan kakan ta samu maganar ruwa to wannan ganin wannan ruwa ya zo yan watake masu tahiya masu hucewa ta karkarar da suka tsinkaye tsuntsaye suna kewayawa a bangaren ka'aba na yau daga nesa suka kun ga tsuntsu tsuntsaye ba sa akwai wani abu dalilin sa suka zo sai suka ga menene sai suka isko hajar da ɗanta kamar wannan hajar da ɗanta samaye usulun zai wasa wannan wuri kaga can addu'a shi ta ta ta kamu yanzu Allah ya wasu mutane san zawa wurin suna zawa wurin ko suka wannan wurin ya dace tun da suka dajin wannan wuri ne ga ruwa da mai da aka bukata ruwa yake a cikin sahara sai ga ruwa a nan da aka aka samu yarjejeniya ta zama tsakanin su da ita ita ke da ruwa kuma suna da suka zama abokin zaman da takaice da suka zama abokan zaman ta alƙisa ce dogo a nan har ta kai wannan bawan Allah ya yi armi wannan shine asalin zawwal ka'aba wanda a nan ya gaya mata malaka ya mata bayani ya ce wannan a wannan wuri akwai ɗakin Allah za a gina kuma Allah bai tozartar da mutanen wannan gari na malaka jibril ya bata wannan labari kina yan uwa a cikin kissar mu muna cikin wannan kissar ba za mu karanta inda Allah ya labarin asalin wannan al'amari wannan bayan mu ne wayo kana ya bar mutanen banza ya bar mushrikai dangi da yan uwa Allah ta wahabna lahu ishaqa wa yaqub وجعلنا في ذريته النبوة ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الله وهبنا له إسحاق ويعقوب mun mushi kyauta ta ɗa ishaq da jika yaƙub waja'alna fi zuriyatun nubuwa he muka sanya annabta cikin zuriyar ibrahim bayan shi babu annabin da ya zo sai cikin zuriyar shi muka sa annabta a cikin zuriyar shi wal kitab haka littattafai da Allah ke sabakarwa a duniya bayan shi duk sun zo cikin zuriyar shi wannan Allah ya ce wa atena ajrun fi dunya Allah ya ce wa atena ajrun fi dunya wannan so mun tabbata Allah ya ce mun bashi lada sakamako na barin mutanen banza saboda Allah saboda addinin Allah kada ta kada ta Allah da ibada ya bar wa'annan mutane irin wannan aiki da yayi wannan gogoromaya da yayi dalilin ta Allah ce muka bashi lada sakamako a nan duniya na ambato kyakkyawa yabo kyakkyawa kowa na neman dangantaka da shi wannan na duniya kenan wani so mun taɓa ne ta wa'annan fi da aka mina salihin kuma haka a gobe kiyama na alahira iya cikin bayan allah na gari yan inda za mu ji irin wannan baiwa idan mun koma cikin an'am inda allah ke jero irin manya-manyan mutane manya-manyan annaba da duniya ta sani take alfahari da su wasu ke alfahari da su sun zo cikin zuriyar wa habana lahu ishaqa wa yaqub kullun ja'alna wa kullun hadaina
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا.
ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين mu ji yan uwa baiwa da Allah ya ba wannan bawa nashi ita wa habana lahu ishaqa wa yaqub kullun hadaina ata mun bashi baiwa kyauta ta da ishaq da jika yaqub yace kullun duka wa'annan Allah ce hadaina mun shiri da su ba annabawa ne yace wa nuwan hadaina min qabal haka nuhu kafin su adam akwai nuhu da zalam annabin Allah kafin da mun su zo can akwai bawa na nuhu Allah ce na shiri da shi ya ce min zuriyati daga cikin zuriyar wannan bawan Allah Ibrahim a.s. akwai annabi Dawud wa Suleiman da wannan duniya ta san su sau Dawud Suleiman sa cikin annabawan Allah wanda suka mallaki duniya wanda hatta kai wanda ya mallaki aljanu aljannu wanda ba taɓa yi ba Allah ba shi mulkin mutane da aljannu annabi Suleiman haka irin baiwa da Allah baban shi annabi Dawud ta yanda karhe makeri ya sa zuka zuki ya sa a cikin wuta ana ta wahala ai kaya shi Allah mai da mai karhe kamar kaman gaya kaman dawan hura
وألنا له الحديد Allah ce mun ka tabbata sai mishi karhe karhe wanda mai tauri ya an sa wuta ana zuka zuki ana ta zuwa sai shi in kama karhe kurin kaman dawo sai abin da yake so da shi ya kera da shi annabi dawo haka ga Suleiman wanda Allah ba shi tahiyyar iska shi ba kare ma sai aka mai aka kamar aka ce izinikin ko taskakin karhe ya ce gudu kamar ruwa kurin ɗauka yake kun yi za abin da yake so duk abin da yake bukata iska ya hau tafi ya ka tafiya da shi ya kama aljani ya ɗarmi ya bashi kashi duk abin da yake so a cikin فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب Allah ce wasu kanar hori Allah ce mun sauƙaƙe mashi iska ta diribi tana tafiya da shi ruka a haisu asab ma kuma ce biya amurki iska tana an ba iska ki bi umarnin suleiman Allah ya ba iska ya ba ta suleiman zai yadda yake tsakon ki mashi kora ɗaukamu iska ta ɗauke su kai mun gari ka za ta kai su kuma ruha'an cikin nutsuwa ba tsoro idan jirgin sama ka haɗo ka mutu cikin nutsuwa ba wani tashin hankali ruha'an haisu asab duk inda ya ni kurin ta ɗauke shi ta tafi da shi kuɗa Allah ba shi iskar aka ba shi kwamantar iska a hannun shi to wani na annabawa Allah suna cikin zuriya wannan ba Allah annabi Ibrahim alaihi salam annabi Dawud da manzo Allah ke cewa shi da abada bashar ga mulkin duniya kuma yayi kowa bautar Allah annabi mai shaida kan haka annabi mai shaida shi ne abadin nasu kada ka ce kudi hana kai bauta Allah ya daman kai baka cikin mutanen kirki ga shi ga dukiyar ga mulkin jagoncin jama'a ma ce ya kuwa bauta Allah ga komai Allah ba shi ko annabi annabi mai shaidar abadin nas annabi Dawud ga to wannan annabi Dawud annabi Suleiman duk wanda suna cikin zuriyar wannan bawan Allah Ibrahim alayhi salam yace wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun haka annabi ayyub an san labarin wanda Allah mai jarabawa kuma ci jarabawa ko haka annabi yusuf haka musa annabi harun duk wayannan suna ciki wa kazalika nizil muslimin haka muke sakamako wa kazalika nizil muslimina haka muke sakawa masu kyautata aiki wannan daga cikin wasu sakamakon Allah ne yawa annabi Ibrahim tun daga nan duniya me ce a gaba haka wa zakariya wa yahaya wa isa wa ilyas kullum min salihin yace haka muka ba cikin zuriya shi ne cikin zuriya wannan bawan Allah Ibrahim salam akwai annabi zakariya akwai annabi yahaya akwai annabi isa duk wannan haka annabi ilyas ta kullun ko ne wannan suna da cikin salih bayan Allah na kware yace haka wa isma'il wal yasa haka annabi isma'il baban annaban gaba ɗaya za mu bayan akan Allah wal yasa da annabi Allah yasa wa Yunus da annabi Yunus haka wa Lutan haka annabi Lut duk wa'annan yace wa kullun fadalna ala alamin duk wa'annan dai suna cikin bayi da maka za maka hihita a cikin bayi wani iya cikin kyauta da Allah subhanahu wataala ya ma annabi Ibrahim dalilin ya bar mutanen banza dangi ɗan uwa wanda yake so ya bata dan Allah Allah ya canza mishi da wa'anda suka hisu bayan Allah na kwarai wannan ba su kaɗai ba Allah ce wa min aba'ihim wa zurriyatihim wa min aba'ihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون
wannan wai dan ka dauka wannan da aka jero su kadai ne wannan kadai wannan kadai aka ambata yan wannan sai ya sai kima a duniya wannan kadai aka mata yace wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wannan ba su kadai bane ba akwai daga cikin uwayen wannan da aka uwayensu zuriyarsu iyan ga ƴan uwansu in wa'in nake nan gina akwai wasu daban bayi na Allah na kwarai bayan wannan da aka jero maka zata wace ta bainahum wa hadainahum mun zabe su a cikin bayi mun shiryar da su ila siratul mustaqim zuwa ga hanya mai kanka in wa'in nan zuriyar wannan bawan Allah annabi Ibrahim alaihi salam to wannan gaba da uwa wannan annaba da aka jero masu wannan daraja masu wannan kima Allah ce zalika hudallah wannan wata shiriya ce ta musamman daga Allah ya sai da kai akan wannan hanya baka irin wannan zuriya ta kwarai ya dabi man sha Allah yana shirye da wanda yake so a cikin bayan shi dan haka ta wa'annan gaba daya walau asharaku yan wa kun ji hadarin shirka wayan wa kaje wannan kaje gona amana ban ku gaba daya kaje dukan su gaba daya aka ce Allah ce inda dukan su gaba daya walau asharaku inda za su yi shirka da Allah la habida anhum ma kanu ya'malu da duk abin suka aikata duk irin matsayin ka su gaba daya Allah ce da aikin ya lalace gaba daya ina ga wani dan mu musulmi ne uwa da uwa da kakannu mu ba ce mu mushrikai wannan annabawan ake magana yan uwa annan annabawan kuma ka jiro ma matsayin su amma Allah inda zaka san Allah bai rango mai kai shirka da Allah Allah bai rango mai kai shirka shi ta babu laifi mai girma a wajen Allah kamar tarayya da Allah wani yan uwa ayo ake doka sana'a ake doka abu alfahari malam ba ta malam malam aka ta malam me aka ta gobe da nisa eh ana alfahari da da shi sihiri suna ga shi da abun waje a shi ana tsoron shi kai ya kashe ka kashe mutum aka taba shi mutuwa ake eh duk wannan kaga wannan yawa zama kasuwa ce ta ba sai da awal da awal da awal ilimi da awal malumtaka ha ana sai nan dan wannan asalin al'adun mun Hausa walannan da yan kwana uku hudu wani mutumin su mutum yake yake yake mun WhatsApp yake yake muna tattauna shi ta WhatsApp yace shi iya ba maki malace duniyar Hausa ya aka yi sihiri ya zama to abun alfakari a wajen malamai bala mutumin su da ne ba shi da su da yace ya mamaki ce abun ko ina ne malam bahaushe kurin abin alfahari isa auren malam bahaushe kurin ya iya kashe mutum ya iya wa mutum kurciya ya hudu mutum da gari ya hauka tashi kurin shi ne gwaninta shi ne abin isa kuma ga ana taruwa gidan malami shi gare shi wani ya zo wani wani matsala cikin duniya hausa mutum mutum suna mutum suna ne wallahi haka nan kwaɗan waka wannan nan ma haka ne an gane alfaka ne malami kurin ya iya siya da dabo ya laƙani laƙani na ita tun uwa ga ganin mu na mu ne uwa laƙani mu ne uwa da kakanu an gane tsoron malami ko iko kai wallahi malami malami abin tsoro ne ana tsoron malam sama da Allah duk mutane sai tsoron malam kai malami ne kaga wannan wata al'ada ce mummuna abin da yake yin ba magana kai malami ba an ji irin wannan annabawa masu kima a wajen Allah malaci inda za su yi shirka da Allah duk aikin da suka aikata Allah zai bata aikin gaba daya na kai malam ko uwa yana kakannuna musulmi ne ba ce ma shirka duk wanda ya mushriki ne duk wanda ya shirka mushriki ne da haka yan wajibi mutane su kawai su hada su ya tara da shirka kai hankali da ka ce wani malam ne ba kai ga baroka duk abin da yake tarayya da Allah abin za a kira wani Allah imma aljani imma wani mutum imma da za ba wani haƙƙin Allah mutum ya kaurace Allah bai hiya kan shi Allah bai yahiya inda yahi da ya yahi mawaina yan wa wannan shine a baiwa da Allah ya ba wannan bawan Allah idan muka koma Allah subhanahu wataala cikin safati ne ya lokacin da zai bar wannan gari aya addu'a lokacin da tawakkal inna zahibin larabi sai hadini rabbi hablim min salina ce ko alrabi ne zahibin larabi sai hadini wa qala in wa qala inni muhajirun zahibin larabi sai hadini qala inni zahibun ila rabbi sayahdin rabbi hablim rabbi hab li min as-salihin
وبشرناها بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم na'am nan muna maganar annabi ibrahim alayhi salam iya cikin masu addu'a yau muhimmancin addu'a yan wa duk matsayinka addu'a kuri yake ta ne addu'a ce ta ma ga kissar da ake cewa lokacin da aka dauko shi da saka shi wuta an ce baka bukata ga ce a bana bukata bana roƙon Allah Allah san harina bana addu'a ba in ta wannan kissa kamar albani cikin wannan hadisi sun kawo ce bata da asali da take je zai ta shahara kenan annabi ibrahim cikin halin shi halin annaba kuma addu'a yawan komai addu'a ka ta ma da aje dan shi da ya komo addu'a yi duk addu'a addu'a ce kudin ki nan ma lokacin da zai bar wa'annan ma'ana yan gari ya ce inni zahabin ila rabbi sai hadini ni zan tafi zuwa ga Allah ma'ana zan huskanci ubangiji in tayi inda zan samu damar bautar ubangiji na yace sai hadin ubangiji na zai shiryar da ni to amma ya addu'a rabbi habli min salihin ya Allah ka bani kyauta ta iya nagari saboda can mutanen banza biri to wannan shine asalin yake tabbatarwa dan akwai maganganu ban suke zawa na alal kitab sun shigo cikin wasu musulmi mas'alar da da ya fara wanda aka yi maganar yankawa cewa haka ne isma'il ne magana mahi ƙarfi tabbatatta ɗan da aka bashi na harko Ismail ne wani hata ruwayoyin sunna haka hata ruwayoyin tabbatattu a wajen ahalin kitab kaka yi shakka cewa annabi Ismail ne ya fara samu bayan wani addu'a ya ce fafarshe na bi gulamin halim ita mun bashi bishara da ɗa wanda yake mai haƙuri gulamin halim aka har maka siffan shi cewa yaron mai haƙuri ne yan kukumance muna cikin magana cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi jarraba annaba da kowa haka annabi ce wanda Allah ya ba jarrabawa annabawa Allah haka wasu kai kusa da annabawa haka ɗauka jarrabawa Allah bai san ka ne ko Allah ya jarraba ko da hinni ma kake san ka Allah yake jarrabe ka daga koma ka koma zo gare shi Allah ya jarraba annaba da abu iri iri kaga wannan yanzu bayan wacce jarraba ta ya kada gurmayya ya bar garin su ya je ya samu da dan farko da ya samu an mashi umarnin ya rubu da shi ya kai shi aje gungurmin daji ɗan wanka kuma ce ku rike wannan magana tsohuwar mai imani tana can a gida Allah bai mance ba da ita akwai nata iya zuwa baiwarta tana zuwa a gaba babban baiwa tana zuwa yanzu kamar an bar maganarta yanzu ana magana annabi sallallahu alaihi wasallam shine da da ya bashi na farko gulamin halim aka bashi albushin zaka samu wani yaro mai hakuri wanda wannan yaro jarraba da ya samu a kan shi bayan ya kawo ya ji a cikin dajin yanzu kun fallan ma balaga ma'au sa'aya فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين
falamma balaga ma'ahu sa'aya yanzu lokacin da wannan yaro da ya aije a can da ya aije a wannan daji ya koma can inda yake yaro ya hawa da tashi ya warware a can makka inda yake- inda ya aje su yanzu jaraba ta gaba bayan yaro ya warware ha a lokacin nan dai wannan tsohuwa tana can tsara babu da shi kuma yanzu shekaru sun yi nisa da ce ba shekara 86 aka samu ɗa na farko kuma ɗan yawon warwarewa lokacin da baraka ma'ausa aya ya kai ɗa da zai kama maku ɗan aiki tare ya kai ya kama mushi yaro ya warware yaro ɗan kai da kawowa ya kai daidai cin more wannan yaron gashi kuma ƙarfin shi ya kusa ƙarewa a lokacin nan kuma wani sabon jarabawa ta zo ƙali ya bunayya inni ara fil manam an azabhuk fanzur ma za tara yace ana ya bunayya yaro na dana inni ara fil manam na ga wani mulki wanda kuma a mulkin da na gani an azabhuk ina mulki ina yankaka kina ya san umarni ne daga Allah dan ba mulkin wasa bane ba mulkin annabawa ne na gani a mulki kenan an ban umarnin yanka ka akwai yanka yanka ka ba a umarni ne don daga yin maganar yaron ya fahimci abin da mita ifal matomar kenan ba ya san umarnin Allah ne iya gaya mai haka duk da ya ba shi shawara fanzur ma za tara ya ba shi zaɓi kana da dama kenan ni ba ne da gaba yanka ce zan yi kai da za a yankan ka je ka diba eh fanzur ma za tara me ka gani ya za a yi wani yankawar za a yi ko ya za a yi ni daga abin da gaji kariwa yan waɗannan zamani aiki zaka ce na cikin ne ba bakin ya manya wallahi zaka yi ya kashi aiki yanzu ce ya ji shi ya kashi kwasha mai kai an ba shi wahala sai ce ya ce baba ifa almatu ka aikata abin da aka maka umarni an ƙari an kare ifa'al ma tu'mar ka aikata abin da aka maka umarni kuma sata jirin insha Allah min sabirin in Allah yarda ba alfahari in Allah ko kiran bakin barci zai in Allah yarda za ka zama cikin masu haƙuri game da jimiri ma wannan musiba in Allah yarda kin zai jimiri zan yi haƙuri haka shawarar uba gada ɗa da uba uba ya aiki umarnin Allah ɗaya mai ƙauye fada ma asalama
فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا نراك من المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين na'am Allah ya ce falamma asalama lokacin da wannan ɗa da wannan uba su biyu asalama kowa ya mai wuya gaban umarnin Allah shi wani ya mai wuya ga yanka ɗan shi na farko kun ba ka ba wani yanka ba da hannunka an wa abin akwai sai da kwarin karin gaske ba wanda kashe ba a da hannunka kuma ɗaya ɗaya tiro da Allah ba shi aka ce ka yanka shi da hannunka kuma shi dan shi uba ya doka shi ma dan ya doka shi falama a salama lokacin suka mai wuya ga umarnin Allah shi islam kalma yanwa a saka islam mai kauya ne ga Allah shi islam mai kauya kenan sai yadda aka yi da kai da abinda Allah ce ka yarda yawan nawa ka samu cikin sahabbai ka san wani imani kake kallon mutane a imani a wani imani mutane ne annaba da mutanen da ne imani ya wuce ba su imani sun wuce a a amma kullum mutane da suke trompe ya ce a masu imani sun wuce wannan kai wannan annaban Allah ne kai ma akwai umman da Allah ya baka mai kauya ka tana manzon Allah yana raye sallallahu alaihi wasallam iya raye cikin sahabbai ba ko wanda ya je mai zina ba ɗaya suka je suka zina mai hukuncin zina a musulunci kisa a kashe ka kuma kisa ma na jiwa haka mutu amma nawa suka zo suka ciyar su layi kun ba wanda ya kama su sun je sun shaidan ya yau dare su inda yake tara kowa na haka mutum shi mutum mutum kullum kakka zaka saka shaidan takwas shaidani shaidan ba wani na kai shaidan ne waye a ya hankali kakka shiga wannan bayan Allah sun shiga takwas shaidan ya shiga yaro dare su amma suna da imani kace mai imani mai suna da imani da annabi ya maka shaidan suna da imani suka zo ba wanda ya kama su kun san musulunci shada kisa ya bada daya haka wata sun zo cikin magana dai ya su la ka tsarkake mu annabi kawo da kai abin jibai ya shiga bayani ya koma ta nan ta rasu da ka tsarkake ni na zana annabi haka ya su la ka tsarkake ni ya ce wai kowai bai hankali ta lahaya ta lau haka kuma sun san me ya za a yi annabi kashe wani akwai mace akwai namiji wanda annabi ya ba da umarni a je a kashe suka yarda suka mika mewa sun mika wuya kan mi akan hukumcin Allah har lokacin da aka kashe ta da ana ana ana ana ana ana ana jihonta wannan jini ya fadu ya bi umar ne umar ya kaza da lanta ana wani bai dai za ka za ka abinta za ka tambaye shi na kan annabi ya faɗa dai kashe annabi musalla umar ya rasulullahi zaka mun sallah ta zina ya rasulullah umar ya rasulullah zaka mun sallah ban ta zina kamar sallah rasulullah kai kanka ban ta zina yace umar wannan mata ta tuba da idan aka raba mutane mutunta a shi kowa ma'ana mutane yace wannan mata akwai tuba da ta tame kauya ga umarnin Allah ga hukuncin Allah a kashe ta kenan kaka ce a kullum akwai imani kullum aka ce maka imani kaka ce wasu muce kamar yau iko garba bakin naka kawai bakin na kai maka ce a mutu shi kidan kaje kamar kuma ana kanta ana kanta labari ne suwar ce ta annabawa ta mutanen kike sun wuce a yanzu ma akwai na kware ko yanzu ma na samu ko ba ko ba ko bakin nashi ko ba ko akwai gurgurun nashi akwai irin jarabawa ka akwai irin aikin da aka baka kai kokarin bin bakin na kaka ce a mutu ko ana ba labari ne ne ma kai ma ka mika wuya kai irin naka bacin kokarin ka nan da yake ne wannan uwaye da uba da da su mika wuya ga umarnin Allah wa tallahu lil jabin ya kada shi a kan goshin shi na shi akan haka ne a saboda kan goshin saboda dan ma kan ɗaya ya kalla ko ya samu razana ya kiwa shi a saman ƙasa yanzu dan kai ga wukar a kenan zai mai yanka daga baya dan ka ganin wuka ya saya razana wa tallahu lil jabin ya kada shi akan goshin shi kinan zumi ibrahim ya yarda ya mai kawuya da ya mai kawuya kunin yankawa yake yankuwa ce bai ba amma shi ya dora ya yi yaro bai yanku ba ibrahim iya neman yanka wana da nahu an ya ibrahim can heji kira ya ibrahim ƙasar da ƙatar rubiya haƙiƙa ka gaskanta mafarki da kai inna ka zara ka da nasirin musulun haka muke sakawa mutanen ƙwarai duwanda ya ma Allah na gari Allah zai saka mishi wani akar abin Allah ne duwanda ya abin Allah ke so duwanda ya bi umarnin Allah Allah zai zai saka mai gwalgwada abin da so umar ta gallaha ya ji Allah makaraja wani alƙawarin Allah ne in dai ka bi umarnin Allah duk da wahala shi duk tsaurin shi in dai ka bi shi kuma Allah zai baka mahuta zai saka maka matsayin mai biyayya kan dokar shi Allah ce haka muke sakamako ga masu kyautata aiki yace inna hadha هو البلاء إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم Allah ce inna hada lahul bala'ul mubin wa kuwa sai wannan awa lamari na ba da umarni ka yanka danka da hannunka shi dan a bashi umarnin ga a bashi shawara yace ya yarda ce wannan wata jarrabawa ce wata albala ce jarrabawa irin ba haushe ce bala'i jike jike wani buga wani bala'i wani bulugu mai kharar shar fitina Allah ce wani bulugu mai kharar shar Allah iya jaraba ku da alheri shari bala'i duka jaraba shi bala'i ba ya ce ai kullu mu ba Allah iya baka dukiya a baka da a baka komi amma bala'i ne da jarabe ka gani ne kan Allah yana jarabawa da alheri haka da shari to amma wannan Allah ce iya cikin bala'i mai girma in hada da bala'ul mubin wannan bala'i ne mana jarrabawa ce mai girman gaske amma ya ci jarrabawa mu yi wa kana wa fadainahu bi dhibhin azim Allah ce he muka fanshi wannan yaro ya maka bai shi yarda al dan ya cika Allah sai ya fanshi wannan yaro da wani abin yanka mai girma bi dhibhin azim abin yanka mai girma in wani maganganu cewa ragon daji ne ɗan akuyan daji ne wale ne yana akwai iri-iri a gaskiya akwai ruwa ta tabbata na ina ga ɗaya cikin matan sabi suka tama usman bin talha shi annabi ya kiraye ka ya ma magana lokacin da ka fito da ka'aba me ya ce maka ya ce ya ce mini rihi ya ga kahon wannan rago guda biyu kahon rago guda biyu na sama'il wanda kan su ibrahim ya ce a rihe su don kasa ɗauki hankalin mutane a cikin sallah wannan shi shirki yana cewa ta tabbata cewa kenan wannan kaho tun na ibrahim salam tun na ismail shiga daban wannan iya nan a ka'aba ha annabi ya zo iya nan a ka'aba an ce ya an samu konewar shi an samu lokacin da ka'aba ta kone a shi ne yanzu ba a samu abin amma daga baya kone amma har wanzu Allah ya zo akwai shi kawon wannan shi wannan shi kenan akwai ruwa ta tabbatar cewa wannan zubi na azimin rago ne Allah ya lafa ruwoyi masa tushe masa na ragon ya shekara nawa a cikin aljanna ya ci abincin aljanna ragon tun ragon na habila da kabila duk wannan abu nan dake ba su da sanadi kyakkyawa wanda za a hujjar shi gaskiya magana akwai magana amma amma kun shi Allah ce da wani abin yanka mai girma daga ina yake Allahu a'lam karam almuhimmu dai an wanshi Ibrahim alayhi salam game da abu da ya so yayi na yanka dan shi ya amsa umarnin Allah Allah ya canza mishi wannan yankan da da rago abin yankawa aka fashi wannan yawa Allah ta watarakana alaihi fil akhirin وتركنا عليه في الآخرين وإنه في ال... وإنه في ال...
سلام سلام الله سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وتركنا عليه في الآخرين Allah ya ce wannan Ibrahim salam bayan wani abin da ya wakana mun bar mishi kalmomi ababen yabo a cikin 'yan baya don yau duk duniya wanda ake sabanin yahudawa nasaru rama ba kuna musulmi duka wannan addinai kowanne hatta da mushrikan kowa iya san kyauta ta alaka a ce aishi na ibrahim ne ibrahim kan hanyar shi yake ibrahim nashi ne kowa iya alfahari da shi har a yau yahudawa suna alfahari da ibrahim salam kuma har yau suna duk da bisa aqidar magana maka sauran magana annabi sallama amma magana maka har yau iya cikin aqidar yahudawa yanda za a yi kowace ne cikin katkin su cikin program kin yahudawa suna da program kin cewa ka'aba sai sun mero ta karkashin mulkin su haka ke cikin tsarin su yanzu ka program tsogon program suka yi na maido kudus a karkashin nasu har yau iya cikin aqidar bayahudi din da ya samu dama sace ka'aba ɗakin babansu na ibrahim haka suke faɗi ɗakin kakansu na ibrahim kenan iya cikin tsarinsa addinan chad ko da mutum ba cikin katkinsu ta wata ke cikin asambulansu kanisa a cikin katkinsu ka'aba tana ciki tana cikin katkin hudawa wanda suke cikin gurinsu wata ran shi rubushinsu ka san da haka iya cikin aƙida yahudawa ba abin da na wasa ba yanzu ka shekaru abubuwa suna suna da ƙi da mai dogon su hannunsu ya ta kuma hannunsu ko to shi ma ka'aba tana cikin tsarinsu suna ɗakin kakansu ne sun ce za ka mai doshi iya cikin kun hudu suke bakin su ba na wani wa iya cikin aƙida su yahuda suna haka haka kirista ansara sun san da matsayin ibrahim salam kuma suna tabbatar cewa ka'aba ita ce garin ibrahim don wani abu da wani ba saɓani tsakaninsu tun alamomin ba saɓanin cewa ka'aba ita ce tushen wannan annabi ibrahim salam kuma kowa iya alfahari da shi kina tarkar alai fil akhirin mun bi mai kalma abubuwa na yabo a yan baya ita salamun ala ibrahim Allah da kanshi yake tabbacewa aminci shi Allah a salam wanda ke Allah Allah yace salamun ala aminci ya tabbata ga ibrahim ba ni muke addu'a ba kira addu'a Allah ka mai sal aminci a shi Allah kai ce salamun ala ibrahim Allah da kai ce hudi ba da wani da addu'a ce zaka yi mai addu'a shi Allah da kai ce ne ya tabbata da mun salamun ala ibrahim amincin Allah aminci ya tabbata ga ibrahim yace kadhalika najzil muhsinin Allah take da maimaita maka haka muke sakamako ga masu kyautata aiki innahu min ibadina mu'minin ibrahim iya daga cikin bayan masu imani dan wannan shine asalin maganar isha wannan isma'il shine da na hurku kuma shine aka masa alal yankawa yanzu ya magana mi magana ka'aba a ba ka kayan sa haka akwai ka'aba ba magana ka'aba ba yanzu isma'il ya tsira daga maganar yanka sun ci jarabawa yanzu sai marhala ta gaba wai zuba wa'ana ibrahim kan bait wai zuba وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود na'am wai zuba wa'ana li ibrahim kan bait ka ambata mutane lokacin da muka gwada ma ibrahim wurin da za a yi daki makanal bait wurin da za a gina ɗakin Allah wannan Allah wannan magana game da mushrikai da suke dangana kansu ga Ibrahim alaihi salam a ga musu asalin gwada mai ma ma'ana da aka yi maganar gwada mai Ka'aba ga abin da aka kafa dalilin kawo wannan ɗakin Allah tushriku bi shay'a dama an gina Ka'aba akan tauhidi ka a gama Allah da kowa nan ya karantar da mu ce Ibrahim salam kenan akwai mas'alar Ka'aba wa gina ta Adam wasu ce annabi cis akwai ruwayoyi daban-daban amma kamar Ibn Kathir ke hudi shi gaskiyar magana duk wata ruwaya da ta kawo gina Ka'aba ga annabi annabi Adam annabi cis yan ruwa ne ya ce gaskiya ba wata magana guda wadda ta zo daga masu annabi sallallahu alaihi wasallam labarai ne na isra'iliyat wanda ba za mu iya mu ce ba ƙarya ce san fursan mu ƙaryata gaba daya ko mu ce gaskiya ne da haka kenan ba mu da madogara da irin wannan ruwayoyi Allahu a'lam abinda muke da tabbas kan shi kan gidan Ibrahim alaihi salam ruwa da Imam Muslim ya rubuta sanan wurare annabi sallallahu alaihi wasallam an mai tambaya ai mata mutum a wajen fil arab mana wata abu zai cewa ana tambaya rasulullahi wani daki aka fara ajiyewa sama kasa ita bidal ita bidal haram ko masjidil haram annabi tabbatar da masjidil haram aka fara ginawa annabi ibrahim gina shi kamar zamu ga zamu ga ayoyi kamar kamar insha Allah kenan wannan nasi ya tabbatar cewa annabi ibrahim ya fara gina ka'aba kahin nan a cikin qur'an cikin baqara قال لك توزع يرفع ابراهيم قادم من البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم نعم واذ يرفع ابراهيم واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت كأمتا متى لوكتين ده ابراهيم عليه السلام يا يا سا حرشاشن قواعد من البيت kina ibrahim salam shi ya kawo foundation lokacin ka ambata ka mutane labarin lokacin da ibrahim alayhi salam ya kawo harsashin ka'aba kaga wannan aya da waccan ruwaya ce ita take tabbata mu a wajen mu nassin musarihi karar ingantacce kwaye da sunna annabi ibrahim alayhi salam shi ya gina ka'aba an gwada mai wurin makanul bait a tabbata nan zaka gida nan ne gidanka ko ne wurin gininka za ka gina kaza wurin da ke ya kamata kare tare aka guda guda mashi makarin albait a zahirin magana kuma an ce shi ya fara ɗora hasarshin a kan wurin kuma can ga magata abu zar annabi ya labarin cewa ibrahim ya fara gina masjid haram kuma ya gina baitul maqdis kenan yace gaskiyar magana shi abin da ibnu kasir ke cewa abin da muke da tabbaci kan shi na gina ka'aba abin da mu zama dogara kan shi ingantacce a hannunmu shine annabi ibrahim alaihi salam shi ya fara gina ta ko da wani ya gina kahin shi mun da ba mu da wata madogara kwakwara a hannu mun zamu iya cewa da ita zamu dogara cewa ne gina akwai maganganu da yawa adamu ne mala'iku ne kayan ma'adama ce mala'iku suka yi ta da akwai labarai amma alawa alam na ga lokacin mu ya ta yi ko sai insha Allah Allah kan satin sama sai mu dasa daga ginin Ka'aba insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallai magana wai annabawa sun ake hayi wannan nasi ya tabbata sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin masjidil hayf wanda yake wajen jamara ya ce wannan masallaci annaba saba'in sallah cikin shi ya zo aikin haji haka shi ma hajji haji zai ce annaba tana ya biyo haji annaba musa tana ya biyo annaba musa ya haji kina annaba da yawa sun su aikin haji tabbas kada mun zama insha Allah kai mu sanin insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh